بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هذا القول فيما تريده البلاد to wannan abin da muka faɗa ba ne abin da kamar ke zaɓen da muka faɗa abin da aikar da aiki ne na annabi aka yau aka muka gama magana kan واما ما ليس سبيله سبيل البلاد amma abin da kamar ke zaɓa ne da aiki bane من الاخبار daga labaru الذي لا مرسل لها الى الاحكام wanda ba mun gina gare shi zuwa wani gunjo gunje ولا اخبار المغادر ba kuma labarin ko kuma lahira bane ولا تذهب الى وهي ba labarin zuwa wahayi بل في امور الدنيا bari da cikin lamarin duniya ne واخبار da النفس hada ya kasa to nan shi zai magana kai shi ne ko zai wannan abin da yake kamar abin da ya shafi al- ko nasi ko ko hukunci ko wani abin da jiro ba Allah ko wani bi wannan sun ga wannan ko abin da yake kamar irin su abin nan da yake suna yiwa yiwa abin nan da biyo ba kilili da ba za ta ce ina kai da muku ba aka ga wannan ba da kan abin da ba da shi ne na ba da labarin da yake ko wani ba wannan da yake a duniya shi zai magana na'am الذي يجيبه to shi a wannan din kansa kun da yake abin nan duniya ba abin da ya gaba da shi تجيب النبي صلى الله عليه وسلم za ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama عن ان يقع امره بشيء من kada ذلك wani labarin sai zama a cikin wani abu daga waɗannan لازمه بل labarin abin da yake abin faɗa ba abin da ba haka ba shi ma ko a wannan magana ya ɗaukaka ko a wani duniya ne لا عمدا ba zai da jiji ba لا ba سهوا kuma zai da rakarwa ba ولا بلدا ba zai da kuskure ba وأنه معزول من ذلك cewa shi ba kiyaye ne daga mutanen ka وها يرجع in halin yadda فيها da لسائر halin fushi duk kowane ba zai kuskure ba جده halin gaskiya ko ومنه zai kakaci وصحته layi ko lafin lafiya ومرضه ko a halin lafiya duk kowane manzala ba zai ba da jini ba لذلك dalilin wannan اتفاق da السلف kuma salafu salih وإج- وإجماعهم عليه duk da ma kan haka ذلك mutanenka أننا نعلمه mu mun sani من دين daga الصحابة ɗabi'a na addinin na sahabbai da عارفين al'adarsu مبادرتهم إلى تهذيب gaggawar su zuwa gaskata wannan na da tarfin halayen annabi وثقته da abinci بجميع a أعماله cikin sanin duk labarinsa من أي باب a كانت kowane babi ta zo وعن أي شيء وقع ko a kowane abu ko ta abu وأنه لم يكن له توقف su ba da wani tsayawa kan abin da annabi ya faɗa ولا ba تردد da wani kai kawo في شيء a kowane abu daga cikinta ولا استثبات أو ولا استثبات عن هذه إلا ذلك ko kuma suna da sun tabbatar da halin da halin wannan ba sa neman haka ko da an yi da faɗa neman za a zama shi ke da hanyar ta الوقع فيها سهو wai ba ta tunanin su za su ce wai abin ya ya ku da rokarwa ne ولا ko ba da rokarwa ba su ولما امتد ابن أبي هريرة yayin yayin da ibn abi ubayyin ya yi kafa hujja bai hujja nan على عمر abin da na uwar حين أجلاه من هجرة yayin da ya koyi su daga haibara بإقرار رسول الله- رسول الله صلى الله عليه yake وسلم da masala ne yake kirari gare su
واحتج عليه kuma da ya kafa عمر hujja gare shi Allah ya dade shi بقوله da fadin sa da yake كيف بك إذا أورث إذا أورث من da هجرة yake da shi masala ce yaya kake in mutum da kai daga haibara قال يهودي shi bai hujja yace ranar bude na sannan abin kasu in wannan ya zama kankan shi daga daga abin kasu ba da wajen annabi
kala da hukumar sai sai na wani ce da galanta ƙarya kake maka miki yin Allah
aljami kada kuma cikin ce inda ibarahu ga labarinsa da asarahu hadisansa wasu yarahu da shirinsa wasu ma da da zai'unsa musamman da ha abin mur- abin kula ne da ita musamman ta fashi da ha abin abin cika wannan ne na na- na raba rabanta walam ya rufi shai min ha isu jira kuhu sallallahu alaihi wa sallama bai zo daga inda daga manzana sallallahu alaihi wasallam da cikin ba daga laɗin a cikin wani kuskure fi tsawalin a cikin faɗi da aka ya faɗa ba samu wannan ba a wani kira kuhu biyu ko a cikin ya fadi da wahayi fi shai'in a cikin wani abu a habar wanda ya ba da labarin shi zauka na zalika da ku an samu wannan an ce ya yi kuskure ko ya yi wahayi na nukila ai da an turo mana ma kama nukila min isatihi alaihi salam kamar da aka turo ga gizon manzo sallallahu alaihi wasallama رجوعه sannan sannan manzo Allah ya komo أما أشار به على الأنصار wanda ya tuwo ne gaban da ya nuna ga mutanen Madina في تشكيل na hali a cikin yau da biyu ne kiri su ije da kuyi ba da suka da ban kyau sai ce da kuyi ce kawai wannan kuyi koyar ku rinka yin kayan ku ni ku ne kuma zan da mutanen duniya ku da aka wani ba gari an gaya mana ba to ai da ya wani ma wani abu ba irin wani ba da an faɗa mana وكان ذلك رعايا sai zama ra'ayi da ne لا ba همل labari ne na abin da annabi ga ubangiji ga wata وغير ذلك من akwai wani wannan daga lamura التي ليس منها هذا wanda ba الباب take ba ta a wannan babu take ba وقوله amma da za والله لا أعرف على ce wallahi ba zan ranta yanzu da rantsuwa ba أرى غيرها هذا idan wannan da ya bi ta إلا فقلت الذي هلوت sai na yi عليه da abin da ranta ga Allah ne kansa وكفرت أني ne ka fara ga rantsuwa ta da وقوله faɗin sa إنكم تعتصمون إلي kana hukuma zuwa gare ni الحديث a hadisa fito da
قوله da faɗin sa استياب da sai ya kai zurero متاع يبلغ الماء مع har الجزرة sai barno ya kai bango
كما سيبينه كل ما في هذه ما في هذا kamar da za mu bayyana duk abin da yake cikin wannan وكل ما في daga هذا barki cikin wannan baji والذي بعد da wanda yake bayan sa إن شاء in Allah الله ya so مع أتباعه da abin abin da kama da wannan
وأيضا ya zo kuma cikin nan ce إن الكتب cewa ƙarya وتعرف من ko أحد shi aka zanta a wajen ɗaya في شيء a kowane abu من daga الأعمال labarin sa sai an san yana ƙarya kowane irin abu da yana a labarin sa بإلى ما هو بإلى ما هو sabanin abin da yake kuwa على أي وجه kowane كان irin fuska yake shi inda yana yin aka san shi a kuma a cikin mawuje kaza a nan yake yin ƙarya من شركه وبها domin sa ranka kwanta labarin sa وجهه وبها دينه kuma tuma a cikin hadisin sa ولم يقع قوله في الخروج موقعا ko ba- bai fada mu zai zama ma'auka ba a cikin ramuka ba za a rika jin zuciya in ya faɗi magana ta shiga zuciya ba ولهذا ترك المحدثون ai da haka masu hadisi suka fadar hadisi na والعلماء malamai أما قريب بالوالد wanda aka sani da wahayi ma aka ba ka hadisin sa ko ka sani ba ka sani da rakara وسوء ko aka sani da wani hada cewa وكثرة ko البلاء aka sani da yawan kure مع أسرته tare kuma da an abu ta ce ne amma an sani da wannan ba ka ba hadisin sa أيضا ai da kuma cikin nan ce أن تعمد ka ga dukkan da ƙarya في أمور الدنيا ala a cikin lamarin duniya ka yi daga ƙarya ai shi ma sabon Allah ne كان منه yawan ta cikin sa كبيرة ai babba da zai ilimi ne babba بالإجماع da ijma'i malamai وسئل منه mai sayar da mutuncin mutum
وكل ما وكل هذا duk wannan dai بما ينزه عنه مسؤول هو yana da abin da ke tsajiya ma tare da annabta gare shi والمرة الواحدة to mara ɗaya man kai فيما يستشبه cikin abin da ake ganin muninsa ويستشنع ake kinsa بما يميل بسائر da kafin da ya ɓata ga mabucinka ويجري بخير zai هذا gudanar da mai faɗin ta معرفة بذلك ita mata da su da wannan shi ne labarin
وأما فيما لا يقوى هذا المكان amma ƙarya cikin abin da ba a kowa a wannan ma'auka فإن عددناها من الكبائر idan mun ce sa cikin sagira هل تجري على حكمها to za ta gudanar da hukunci da ne فيه لا a فيها cikin zaɓari a kanta مضر فيه a to yi a so zaɓari na malamai وصواب sawaba dai تنزيه النبوة sarkewar annabta عن قريبه ga kankaninsa da mai yawansa da rukunanansa da ganga da wanda aka dangam إذ أمدة النبوة dan amsa ta annabta البلاغ isar da isar da ake والإعلام da sanarwa والتبيين da bayani وتصديق ما جاء da به kaskata abin da abin da manzo Allah ya zo da shi وتجميل شيء من هذا Allah ta wani abu daga wannan قادم في mai ذلك suka ne a cikin wannan ومشكك فيه mai shakka ne a cikin zakuwa ولكن من kuma mai warware mu'jiza annabi ne فلنقع أي يقين to yan wabi ya yanke da yakini لأنه لا يجوز على الأنبياء ba lada da annabawa sabani والقول a cikin fadi في وجه من a cikin الوجود fuska da fuska da cikin fuska kunna لا ba da لقلبه nishi ba zai yi ba ولا ko لغيره ba da niwa duk ba zai yi ba ولا نتسامه ko ba za ki rangwame ba مع من تسامى ba tare da wanda ya kada kai في تغيير ذلك عليه a cikin halatta wannan ga annabawa قال السهو wai zai iya wanka nan sai ya halarar farwa وما ليس طريقه البلاغة cikin abin da duk abin da ba isar da ake bane ko abin da shi abin da labarin duniya ne wai za iya ran farwa za iya shi نعم haka magana take ba za mu yadda ba أنه لا يجوز عليهم الكذب ai ba halatta su yi sare ba في أمر النبوة tun gaban annabta ولا الاكتفاء به ba za su mantu da shi ba a cikin launin su وأهوالهم da halayen duniyar su لأن ذلك dan yin wannan قال يجري ya kace ina wulakantawa يجري به ina sa ku kunto gare su وينفر القلوب ina kore zukata ga ma- ga ga gaskata su bayan nan والمرء أهوال أكل النبي صلى الله عليه ka وسلم duba mana halayen zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam tare da kurejawa da وغيرها wajenta من الأمم daga al'ummai وسؤالهم عن da هذه tambayar su ga halin annabi في شرك لسانه a cikin gaskiyar hajjin su kace su san kace ai da gaskiya muka sani وما عرفوا به من ذلك ba san wa- ba san da kwanciyar ka ba واعترفوا به ba ba da kuma da da suke furci da shi نعم ما بما daga عرف abin da aka sani واتفق النقل ko ciruwa ya gabu dai على إثمة نبينا صلى abin da الله manzo sallallahu alaihi wasallam ba su ne ne عليه وسلم nino gare shi tun gaba da bayan بل ذكرنا من الآثار mun hada da mun ambata da tarihi a cikin wannan babi الباب a cikin الثاني babi na biyu أول a farkon littafi ما يبين لك صحة ما أشرنا إليه wani abin da zai bayyana wa gaskiya abin da muka yi nuni gare shi sai ba koma ta haka sai ya sha Allah إن قلت idan kake kuma to na ji ما معنى قوله صلى الله عليه to me wa na faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam في حديث a السهوي cikin hadisin rabarwa الذي حدثنا به الفقيه wanda mun iya zanta mana shi أبو إسحاق abu shi haka إبراهيم بن Ibrahim جعفر dan Jafaru حدثنا القاضي alƙali ya zanta mana أبو الأزبجي Abu Azbayi بن سهل dan Sahalu حدثنا حاتم بن Adam dan Muhammad ya zanta mana حدثنا أبو عبد الله Abu Abdullah ya zanta mana بن القحطاني Ibn Bahar حدثنا أبو عيسى Abu Isa ya zanta mana حدثنا عبيد الله Ubaydullah ya zanta mana حدثنا يحيى Ya ya zanta mana عن مالك an karɓa ga Maliku عن داود بن حسين da Dawud dan Hussein عن أبي سفيان an karɓa ga Abi Sufyan وعن أبي أحمد barare dan Abi Ahmada أنه قال cewa shi ya ce
سمعت أبا هريرة na ji Abu Huraira رضي الله عنه Allah ya dade shi ina cewa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة manzo Allah ya salla sallar asar فسلم في ركعة ne raka bi sai sallama قام من sai يديه suka je ne tashi قال sai ce da shi يا رسول الله ya manzo Allah فسرت الصلاة sallar da kasar aka yi mana ne kuma ta kai فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كل رواية لم duk يقل wannan bai ba ba ba bai kashe ba
في رواية wato أخرى dukkan biyun ba dukkan gaba ɗaya ba bai kashe ba ba kasar ba manzo to haka dai annabi faɗa في a رواية wutar ruwa ta hadisin ما فسرت الصلاة sallah ba ta gajanta ba ko ba manta ba الحديث da الذي sai kare da kike kare da kike kare da hadisin da kike sa فأخبر النبي لها sai manzo Allah ya bada labarin da koran halayen guda biyu أنها لم تكن yace ba ta kashe ba وقد كان أحد ذلك kuma ga shi ko ɗaya ɗaya ɗaya ya kashe كما قال من kamar يديه da zai zai ne yace وقد كان بعض ذلك yace ba ruwan da ya kashe ya rasulullah لم
ruwan ya tambaya shi ga shi ya ba da wannan وفقنا to الله Allah ya kashe da Allah ya dakatar da mu da kai dan uwa أن للعلماء الأجوبة akwai ajiyobata akwai jawabai ga malamai a cikin wannan نعم بعضها ba ba abin da dai في سبيل الإنسان yana tana yana godaman adalci ومنها ما هو من يد التعسف akwai yana daga cikin wani malamin malin baya da والإيتفاق kuma tsanantawa وها أنا to أقول ni na faɗi أما آية قول بتجميل amma الوهم amma faɗi da faɗin na da halacci na wahali da والبلد kuskure ما ليس طريقه من القول البلاغ daga wanda daga faɗi ba isa da ake bane daga faɗinsa هو الذي زيناه shi ne wanda muka rarrana shi من القولين daga zantuka nan guda biyu فلا اعتراض بهذا الحديث to ba in ka ba isra'i ga wannan hadisin da muka mutuna ba ba za ba za a isra'i akan ba tunda mun koyewa
واما على مذهب من يملك in ko an ka zo farkin wanda ya da rafkanwa da mantuwa ka sa abin da ke da rafkanwa da mantuwa shi abin da ke da karar kala in an ce abu kaza ka ce wanne abu kaza ka ce oh shi ne karar kala amma abu kaza ka ce kaza ka ce kaza din nan ka ce kaza din nan ka ce kai kana kaza suna to shi ne mantuwa ke ai kai ka kaza suna wannan ana faɗa shi ne to shi ne karar kala
في افعاله a جمله cikin aikin da baki daya ويرى انه مثل هذا yana ganin a cikin wannan mai gangantawa ne بصوره da استثناء suran mantuwa من don السنه ya sunanta وهو صادق في to خبره shi ne shi abin a ga- duk abin zai ba da labari na gaskiya ne لانه لم ينسى don ce a shi manzo Allah ga bai manta ba ولا قصد ba kuma ba- bai kasan yayi ba to لكنه على هذا القول sai dai abin suka duba wannan fadin تعمد هذا الفعل ya ganganta wa aikin ne في هذه السوره a cikin wannan sunna a cikin wannan wajen yin sunna ta bai haka aka ce wani da da kan yayi don haka ba wai ba wai ko kuma ba da mantuwa yayi ba لمن ابتلاه مثله to wanda irin wanda ya gaba yayi da dan wanda irin wannan abin ya same shi to ga yadda zai yi.
هو قول مرغوب عنه shi ma wannan fadin ba mai da shi ba يذكره في موضعه za mu za mu rike a wurinsa واما على اهالي السهر عليه amma bisa koruwar rafana da annabi a الاقوال cikin fadi وتجميل السهر da عليه halaccin rafana gare shi ما ليس طريقه الاولى abin da kamar ke da ba faɗi bane كما سنذكر kamar da za mu ambata في اجوبته shi ma akwai jawabai
منها ina da cikin wani jawo ان النبي صلى الله عليه cewa manzo وسلم sallallahu alaihi wasallama اخبر ya ba da labari بقاله ga abin da ya kudurce da abin da ke zuciyarsa كما shi da yake bai yake ba manta ba ba ko ba kadar ba كما انكار الاجر amma mun abin da yake cikin kasaru حق gaskiya ne وصدق gaskiya ne باطل ai wannan zai ne ba tunda ba kadar kai ba اما الاسلام amma manzo da yake فاخبر صلى الله عليه shi وسلم manzo ya ba da labari ga abin da ya kudurce وانه ليس في ذنبه cewa kullun yin su da ne wai shi a ga tunda bai manta ai ba فكأنه قد العبر duk kai kai ka ce yana da labari ne بهذا da wannan الذنب ga abin da daga shi abin da ya faɗa kenan وإن لم ينتهي ko ko ne ga ba mai abin da ke nufi kenan فهذا شيء أيضا wannan shi ma nan ruwan da zamu yi kafa wannan gaskiya ne
الوجه الثاني sun ta na biyu أن قوله ولم da أنسى yake mai bala amsa din nan راجع إلى راجع إلى Ila- صلاة ila- ila ya koma zuwa wai zuwa ko ya koma ne ba mai zuwa sallama da yi أي أني أني سلمت قدرني wai na kuma na wai na yi sallama da riji وذهبت أنا لا ne أدري na kura gaban adadin
أي لم أكن في نفسي ai barar suna ba cikin nasul amri
وهذا محتمل shi ma zai yi jimali amma dai وفيه gaskiya amma da akwai nisa
وجه ثالث fuska na uku وهو أبعد shi ne mun هذا yi wanda ya fi wannan ma nisa ما ذهب إليه بعضهم wai a wanda ba da suka taba kai نعم إليك وله اللفظ ko da ke lafazin zai inkanin yayi din من قوله كل ذلك wai wai din suka ce wai ai kullu zalika lalle kuma ba'ana ba wai duk biyun ne kuka ce ba amma ɗaya ne yayi kullu zalika da aka ce wajen da yake ya kasar ko kai ka kasar ko kai mana abin da rabba ba ce ko ka ko ka manta take a duk biyun ne kuka ce ba wato sai ɗaya ne kake shi ma ka kai yana da biyu, amma dai shi ga nan أي لم يجن القدر والنسيان shine wai ba a kasar da mantuwa gaba ɗaya sa sana da ba shi da su ya kore بل لا bari da akwai ɗayan su da yi shi da wai kullu zalika ne lalle kuma amma ba kala abu ba ne ai wa huma lamazin خلاف gajiya sabanin wannan kawai مع الرواية الأخرى to سميها yake ai ko duwa ni ya da take ko yake wa haka sanar sallah ba sai kasar ba ko wa malafi kaji nan وقوله shine fara da yake sallah ba daga janta ba الله يسير ko mun ta baya ko ruwa ya kuma akwai ruwa ma kaji to kaga ya koro da kullu zalika da kun kike duk ya kore ne ya kore ne daban daban
هذا ما رأيت به لأئمته wannan shine abin da kake yi ga shugabannin mu كل من هذه الوجوه dukkan waɗannan da waɗannan fusa ku da kuka fara guda guda مؤتمن باللفظ zai ita wani lamarin على بعد بعدها duk da ba a yana da nisan fahimta وتعسف الآن da kuma kallafa kan ɗaya shine wannan na- shine na ƙarshen ahar na ƙarshen shine na uku nan mina daga shine buyatarsa na ƙarshen a ce zai yiwu shine mai hana yiwuwa
قال الباري أبو الفضل kariya mu kwanar yau da وقه الله Allah ya yarda da shi والذي أقول abinda zan faɗa ni dai ويظهر لي zai bayyana gare ni أنه أقرب من هذه الوجوه cewa mafi ko mafi kusanci daga wannan fasa ko baki ɗaya da guda uku da muka faɗa أن قوله cewa da yake wai lamansa din nan إنكار للنفس lafzun mutum lafazin ne الذين قالوا عن نفسه wanda ya kore ga kan kansa وأنكره على غيره ya mutunci abin akan ga waninsa بقوله da faɗinsa da yake سؤال أحدكم ai ya taɓa faɗa mana ya ce ya ya mugunsa ga ɗayan ku أن يقول نسيت آية ce na manta aya kaza wa kaza ai ya manta fara mana ce ko ti mata ga ya mu tsanci wato bai kare mu kar mutum ce ya manta kaza ko aya kaza sai dai ce na kin musiya sai dai ce an manta da shi sai yawan zalla ce bai manta ba amma yana mun an manta da shi
في بعض رواية a cikin ba ba a cikin ba da a cikin ba da waya hadisin الآخرين wani daban نفس أنسى kaga dai ba ban kace ina mantuwa ba ولكن هنا sai dai ana manta da shi a sunna
فلما قال المسائل yayin da bai tambaya ji da shi قصرت sannan الصلاة kaga yanta ko ka نسيتها manta ne وانكر قصرها sai ne shi kasar ji bai ba كما كان kamar yadda ya kace والاتيان ko mai kuma da shi mantawa shi من قبل a jihar kansa ba manta yau mantar da shi ake نفسه وأنه إن كان جرى شيء sha idan wannan ya guda daga wannan فقد نسي to mantar da shi ake حتى جعل غيره a yi tambayi wani sa فتحقق sai ya tabbatar أنه نسي an mantar da shi din
وأجري عليه ذلك abu gudanar da wannan garin shi don ya sunanta wannan ko nan gaba in abu ya sani irin wannan قوله على هذا fadin zaɓi da wannan لم أنسى ban manta ba ولم تكن sallah ba ta ba ta kasar ba كل ذلك لم يكن da shi ko dukkan mutanen ka laifin kun صدق gaskiya ne وحق gaskiya ne وشرع ba a kasar ba ya mata kasar ba ولم ينس حقيقة kuma bai manta a hakika ba ولكنه نسي sai dai an mantar da shi ne
ووجب آخر sai fuskar kuma إن سفرته na ɓoye shi ne نعم نعم إن سفرته من كلام الله isa isa na fito da shi kai istifadu da sun ce da sun ce da sun yi ko sun ce na fito da shi ne من كلام بعض المسائل daga ba'al zalim ba'al min tiji hunai ذلك mutanen ka أنه قال cewa shi ya ce النبي صلى الله عليه sai manzo sallallahu alaihi wasallama قال يسوع ya kace yana rafkanwa لا ينسى amma baya mantawa ولذلك نفع النفس بالنسيان za ka yi koyo kanka mantuwa قال abu ita da Allah da jana ka fara ai kamar da muka rafkana ne ka ga mutum kaza ina da jana mun kaza kaza ina mun shi ne shi ne da jana آفة ai bi ne kuma وسهو fa ran kuma kuwa إنما هو شغل ai da wani shekarar da kai da an tana ko laka da laka da tijiya ba ra kuma cikin zaki ana tana da ta bayar wa ana tana
قال ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته manzo Allah kace na rakuna sallarsa ولا يدخله amma ba ra kana gaban Allah قال يبلغه أمر هذه الصلاة ما في ta الصلاة kace wani da ke sallah shi ke shigar da gida ko da abin da ke cikin sallah شملا dan بها shekara da sallah لا بأس amma ba zai rakuna gare ta هذا haza wannan ويتحقق على هذا in ya الكلام.
tafi da ita wannan ma'ana لم يكن في قوله ما قصرت وما نسيته الكل ai ba wani sabani cikin da yake ban sallah ba ta gaje ba ta gaje da ko mun manta ba ai ba wani sabani kenan a cikin wannan fadin a wuri na dai قوله cewa fadin sallah ba ta gaje ta ba man manta ba بمعنى الترك ma'anar ta bambari ba الذي هو أحد وجهين المسيح ai ta manzo tana tsaye fuskar da guda biyu, akwai nan da da shi kaza na bakka da ba na manta bane أراد والله أعلم yana ne Allah mazani أني لم أس- لم أسلم من ركعتين ya ban sallama da karka biwa ذلك لاكتمال ko yana ثلاثة mai bari cika sallah ban yi haka ba ولكني sai dai نسيت na manta ولم يكن ذلك من تلك sai dai wazan abun ba da gaji a kai da bane والدليل على ذلك dalilin da wannan kuwa قوله صلى الله عليه wannan وسلم manzo sallallahu alaihi wasallama الحديث الصحيح a cikin hadisi da yi إني لأنسى ni na kan yi mantuwa ba ka manta da ni amma dan a sunnan da
وأما قصته كلمات إبراهيم amma kisa kalmar da Ibrahim da المذكورة muka fara din nan da muka ce din nan ma za da bi أنها كلمات ثلاث wai cewa wai khalifarsa guda uku المنصوصة في wanda القرآن aka rasa ta a cikin alqur'ani منها اثنتان da ku- akwai guda biyu da yace inni saqimu da yace ni saqimu din ne ni mara lafiya ضرب له ne كثير wai da yace babban su ne ba wannan shi aka haka وقوله للملك game da daga sarki أن يوجد ga matar da shi ne na uku إنها ita yake yan uwa ta ce matar da ce amma shi yake yan uwarsa to su أعلم ma waɗanda suka da ake ganin su كرمك Allah الله ya rafe ne أن هذه كلها sai duk waɗannan guda ɗayan gaba ɗaya guda uku guda uku nan ba ɗayan su عن الكذب ita ba ba ba ba kare ba bace
لكن قصده annabi ba zai faɗa ba هذه غير ko abin da ne duk ba zai faɗa abin da ba haka ba annabi annabi ya yi التي في معا- المعاني shi da ya cikin abin bujirawa الذي فيها موضوع wanda kina kuma wanda tana ba kuɗa gaban ƙarya
أما قوله ga shi za ka ga wani gidan yace ni take mun dinnan قال الحسن a san yake وغيره da wani sa معناه ma'anarsa تؤثم z- z- zan yi rikin lafiya idan na yi abu
أي أن كل مهلوك ai ko duk wani maliki kuma معرض ai, abin لذلك jira wanda zai yi zai yi rikin lafiya ko فاعتذر لقوله sai kuma ga mutanen sa من الورود da معه kuma tare da su لا يدين zuwa idin su da saboda wannan وقيل shi da kuwa بل shi تسليم ya shi mai mara lafiya ne بما قدر عليه من الموت da saboda abin da aka gano da na mutuwa shi ne shi ne sakimin nan shi ne shi ne ma'anar sakimin da yake ni sakimin
وقيل shi da kuwa تسليم القلب mai mara lafiyar zuciya ne ما أشاهده saboda abin da yake gani كفركم da kafircin ku da taurin kanku shine yasa da zan zan ba da la- zuciya na ba ta da lafiya shi ma kaji wani sakimin kenan وقيل kila kuwa بل كانتهما wai mata tana da ta kai ta- tana kama shi عند دلوك نجم yayin da tauraro sa- sananne ya yi gudu da tauraron ya kama sai kama masa tsara فلما رآه yayin da ya gan shi بذر sai بعارته ya al'ada- sai ya hanzari da al'ada kamar da ya saba وكل هذا ليس duk wannan ya saba ba ka duk ba ka ba ƙarya bane wannan بل خبر سيء labarin ne ingantacce gaskiya ne kuma وقيل kila kuwa بل أرنا bari ya yi da jawaye da kamar kada saki mun dinnan بسبب حجته wai guje su ce sakimiya عليه a wajen su wani ko ya gama ba zai yarda da ita ba وسأل ما أراد بيانه له da rufin rawar abin da ya rufe na musu gare su من جهة فبدون daga inda sai hada na taurari التي كانوا يستجلون wanda suka yi suna shagara da ita وأنه أثناء نظره في ذلك cewa ake duba za cikin mutanenka وقبل استقامة حجته عليه jin gaban sa kai wa tsaya hujja ta gare su فيها a لتقويم cikin halin rashin lafiya عمر da له rashin lafiya مع أنه لم يشكه cewa bai shi bai shakka ba ولا دعوة إيمانه imanin bai rauni ba ولكنه دعوة في استدلاله sai dai bayanin da ne ya rauni a cikin kama hujja a layin gare su وبقيمة له ganin ka kuma ya rashin lafiya كما يقال kamar yadda ake cewa hujjatun sa kimatu hujja shi mara lafiya نظر معلول dura ne duba ne mai illa تعلمه الله Allah kin sa masa في استدلاله da kama hujjarsa وجهة حجته da ingancin hujjarsa gare su من كواكب da irin ta taurari الشمس da rana والقمر da wata ما نفه الله تعالى abinda Allah ta'ala ya rasa mana dai وقد قدمنا بيانه shi ma duk mun gama bayanin da dai sai mun faɗa
أما قوله بل amma فعله wannan da yake bari babban su ne wannan ya aikata wannan آية har da aya gani إنه علق خبره cewa ya rataye labarin sa da بشرط ملك da sharɗin furcin sa ne ya rataye أنه قال in ka ce cewa yayi كان ينطق to in ya kace yana magana din هو ذكره to shi aikin sa ne ku tambaya ku tambaye shi a kamar abin da yake yi kenan على طريق الترتيب abin da ta fike ko kwanta ga mutanen sa وهذا في shi ma wannan القرآن gaskiya ne ولا وجود ba sa bane cikin sa وما قوله amma in yace da matar da ce yar wata بل بين a wannan aya bayyana an bayyana cikin hadisi وقال yace إنك أوتيت ai ke yar wata a cikin musulunci ko al-muslimu aw al-muslima ta ce وهو صدق ai gaskiya ne ba والله تعالى Allah ma ya faɗa Qur'ani innamal mu'minuna ikhwatun duk mu'mini yan wane
وإن قلت idan ka ce هذا النبي صلى الله عليه to وسلم shikenan to naji to ai wannan Allah ya ce kaza ba ta وما كذب ai ya ce ya ce kare ba ta guda uku وقال ko kale ce لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات annabi Ibrahim da ya kare ba sai kare ba guda uku ya faɗa haka ya ce ya faɗa kalmar kazibu din to ya zaka kuma kai kai mai tawili قال في حديث الشفاعة ya faɗa a cikin hadisin ceto ويذكر كلماته yana abokan kalifansa معناه to in ka san zai ma'anar abin da za mu gaya maka أنه لم يتكلم بكلام cewa bai magana da zance ba suratul suratul kadhibi bai magana da zance wanda suratul suratul kalifa وإن كان حقا في ko الباب da ke abadi gaskiya ne إلا هذه sai waɗannan الكلمة kalma guda uku abin da ake tawili da ake kenan
ولما كان مفهوم ظاهرها yayin da mutum zahirin sai kace sabanin zahiri badini نعم أشفق إبراهيم عليه sai a السلام tafi yin tsoro من واعظته ka rike shi da ita a duba zahirin ba duba ɗin ba
أما الحديث amma hadisi kuma كان النبي صلى الله عليه وسلم da aka ce shi kenan mun gama wannan kenan sai kuma bin cewa ma hadisin da Allah ya fice إذا أراد idan بالوجه yana yaki ورى لغيرها sai ya tauriya da wajen da sai ya kamar sai ya kamar ba haja
فليس فيه خلف shi ma ba sabani fil qawli ba sabanin magana bane إنما هو ستر مقصده ai rufin manufarsa ne لا يعود عدوه هجره dan kada ba abokan gawa su ji hankalin sa wato su in za su je su kare shi to sai manzo Allah sai ya sai ba kare sai ya kai ya in zai kawo mana wannan kona sai ce ya haji cikin mandauri kaga sai an dauka nan zai sai a ji kan ana zo kuma zai ko banda haka yake yayi
وكتب وجهها بعينه yau fuski yau fuska tafiyar sa بذكر السؤال ya fatan tambaya عن مودينا ya tambayi wani wuri daban والبعد عن آبان da bincike ga labarin wani can wani wuri daban ka yi da rajuwa والتعريف da بذكر jiran wani kada ka ambatan sa لا أنه يقول ba cewa yake yi ta ji a zuri ga wasu ko yi ta ta yi za ta yaki wuri kaza kuma zai tafi wuri kaza ba haka yake ba أو لا لا إله ko fuskar mu za mu tafi wuri kaza ba haka yake faɗa ba إلا هو العلم.
sabanin wani masa banza da baya ba هذا نوح.
dole ba taɓa gajiya ba والأول na farko ليس فيه عبر ba wani labarin cikin sa يقول هل هل wanda sabanin da shiga a cikin sa ba وإن قلت idan ka ce ما معنى قول موسى to
عليه السلام to me malamin annabi Musa alaihi salam وقد سئل an an tambaya أي الناس aka أعلم ce wani mutane ne koyar kwa sani فقال sai ce ni ne ni ne ni ne da kwa sani to shi kuma ya kai sai Allah ya masa rarauka a nan الله عليه ذلك Allah ya masa rarauka wannan ولم يرد العلم dan إليه bai mai da ilimin ga zuwa ga Allah والحديث ba kira da hadisi da dole فيه a cikin sa قال sai ya ce من عبد لنا akwai ba gare mu في مجمع البحرين a mutanen kogunan nan guda biyu ya ta fi ka sani ya haka Allah ya gaya maka هذا خبر wannan labari ne أنبأ الله Allah ya ba mu labari أنه ليس كذلك cewa ba haka ba haka ba haka yake ba فاعلم ka sani أنه وقع في هذا الحديث من بعد خروجه ya ya aku a cikin wannan hadisi a cikin ban da barkunsa صحيحات wani ingantattu عن ابن عباس ابن عباس. da garan abba Allah ya jirgi أعلم أحدا cewa ka san dai wanda ya fi ka sani فإذا كان جوابه على in علمه in tambayi in jawabin yayi a san san abu sanin sa ne kuma shi ba bai sani ba bai san wanda ya fi shi ba to ya zai ce wani ya zai ce akwai wani kuwa tunda shi bai sani ba
فهو خبر ai labari ne نعم حق laba- gaskiya ne kuwa kuma gaskiya ne لا غلب ba sa فيه bane cikin sa ba wani rikici على الطريق الآخر abin da ɗaya ta farkin ومعمله Muhammad da abin da abin da kansa da abin da ya kudurce كما لو سرع به kamar da ya bayyana da filin لأن هذا مسلم don halin da cikin alamta da والاتفاق zabi يقتضي idan hukunta cewa Allah ya zaɓe shi ba wanda shi sani فيكون إجباره بذلك saboda ka labarin da daunan zai zama koma cikin nan ce وإجباره abin da ya itikadi ne وحسبانه da zakansa kuma صدقان gaskiya ne ba sa ba cikin sa وقد يريد بقوله أنا to ai أعلم yake ne kun tafiya ana alam din nan بما يقتضي وظائف النبوة abinda abinda wani mutum alamta suka suka hukunta نعم من علوم da ko in التوحيد tarhiji abinda mu suke gudun tashi na kullum نعم وعلوم da الشريعة lamarin shari'a وسياسة da الأمة siyasa al'umma ويكون الهدف halin sai ya zama أعلم منه shi ma shi halin ya zama bisa ne daga shi annabi Musa أمورهما da wasu lamari ne daban ba waɗanda na shari'a na da na abun lahira ba gidan ba a wani abu daban yake yi ما لا يعلمه أحد من wanda sai bai zai san wannan abun ba كلام sai الله Allah ya sanar da shi من علوم ذلك daga ilimin shi a dingai ba المؤسسات المذكورة wakil da aka ambata a sunan فيها a بريد cikin labarin annabi Musa da halin nan وكان موسى عليه السلام sai mu annabi Musa ya zama أعلم على shi ne mafi الجملة sani a bisa baki daya بما تقدم da abin da ya gabata
وهذا أعلم على shi kuma shi kuma halin shi ne mafi sani daga abin da ya ke banda بما daga أولم abin da aka sanar da shi kuma يدل عليه قوله تعالى sai fadin Allah ta'ala shi yar علمناه من لدنا mun sanar da shi ilimi daga wurin mu
وعشم الله ذلك to rauka rauka da Allah ya masa ga kansa لما قاله ina abin da العلماء malamai suka faɗa وكاب هذا القول عليه wai mun mutum faɗin garin da yake لأنه لم يرد shi ne العلم kaji abu saboda bai da ilimi ga Allah ba كما قالت الملائكة kamar yadda malaiku suka ce la ilma lana illa ma allamtana ba mu da sani sai abin da ka sanar da mu أو لأنه لم يرد قوله شرعا ko kuma bai da faɗin zane na shari'a ne وذلك mutanen ka kuwa Allah mun sani فإن لا يقتدي به من لم من لم يبلغ كماله duk abin da ta wuri dan kada wanda bai kai kansa bai koyi da shi za ka kai wannan في تزكيته a cikin tsaka kansa kada wani kuma yi وعلو درجته daukar darajar shi za ka yi masa ranar kwanan وأمته daga al'ummarsa ويهلك sai ya halaka لما تلمنه من مدح الإنسان نفسه saboda in haka nan sun fi ayanar ya yi kansa kenan to kada su je fa ya je fada cikin rani ويرثه ذلك من ya الكبر gada masa girman kai والكتب da jiji da kai والتعادي haka za kuma da rukwa cikin darajar tsakiyar kai نعم da والدعوات da'awa وإن جاء عن هذه الرذائل الأنبياء ko da ke an hanci an gaba bai wani abin kaskancin ودعوهم بمدرجة سبيلها to waɗansu suna maɗa tafarkin da ودر- ودرك سبيلها da suka abin da ke na duhun da إلا ما أتمه sai wanda Allah ya yi kaɗai shi ne wani fada ba
صعب منها ya ba gare ta هؤلاء shi ne bi نفسه kuma bi shiga mutum a kansa وليتدان kuma ya koyi da shi wanda ya yi kansa ولهذا قال صلى الله عليه وسلم na fi sallallahu alaihi wasallam ya ce تحبت من مثل sai هذا ki yawa ga misali irin wannan وما تركني ga مني abin da aka zange da shi zai misali shi ne saboda yana so ya tsarka ko da irin wannan kai fada cikin wannan sai ki Allah ya wala da alama amma wala ba ala shi sai ki ba ba alfahari
هذا الحديث wannan hadisi dai ودار سجد القائلين shi ne sai hujjoji masu fali من قوة da هذه alfi annabi annabi annabi shi annabi shi annabi ne بقوله فيه dan fadda a cikin hadisi alwaya an ce ana alamu أعلم مني ni ne wata sai daga Musa to ya ba ya kuma annabi ba أعلم مني ai wani bane zama annabi sai daga annabi dole sai dai shi ma zama annabin ne amma annabawa ai suna bibita cikin sani wani ko wani sani ai wannan ba haka faka da malam wala balin Allah ya faɗa da da yake mun aga daga galama daga hu- daga lamari na ba kaga ya san ya- shi ya kansa ya- kaga ana masa wahayi kenan ya zama da wahayi kenan kai masa shi annabi Ali wanda yace yake ba annabi bane kana yace ai yayin kana ya ya aikata da wani annabi ne daban ya suka ce ai da yace ba ba to ala nabi wato kaga ya tunda ya ce wato wahayi aka yi masa a wani annabi ne ya gaya masa to shi kenan aka ce to maka ne wani annabi aka alauta ba shi nan shi ma zai rauni saboda ba san wani annabi Allah wani annabi Musa ba gairu kun je ba shi ba to da ka wani annabi ne ga Musa in an ce haka ne sai dan wannan Haruna saboda haka da wahayi ne kawai aka sanar da shi kuma wani daga cikin wani ma- masu masu labarin busuro na busuro busuro to na ba a cikin wannan ba na labarin wani annabi wanda za a dogara kan sa babu
وإذا جعلنا أعلم منك annan mun sanya a alamomin ka din nan ليس على العموم ba ba- wai ba alamomin ka ta umumi ba وإنما هو على الوصول ta ta umumi a alam alal hususi ne
وفي كلام ko kuma kai kalai kalai ne ma'ayanai نعم الذي يحتاج إلى إثباته to وجهه duk wanda bai tabbata ga tabbatar da annabi Allah sai annabi ne ba zai zama ba
لهذا قال بعض da الشيوعيين haka ba da dole suka ce كان موسى أعلم من shi الهدي annan musa shi ne wani sai daga haliru فيما هذا فيما هذا عن shi ne wani الله riko daga Allah shi يحذره kuma halaru haliru فيما دفع إليه shi منه kuma wani sai daga abinda turu kusa zuwa wajen sa din nan wannan idan shi kuma ya yi sani قال a gurin kuma ce إنما جاء موسى ai dalilin an tura na musa ne ma zuwa wurin sa kawai dan dan ladabi ba wajen sanarwa bane kawai saboda wancan da yake da ke bai mai da sani ga Allah mun afirka dan ladabi ne kawai a tura shi wurin Allah ya saka هذا الفاجر